أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق إلى الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر دار الأزم ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الباسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقطاب فريد داري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياسر ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر واللطف والكمالات والمعرفة واليقين واللطف بجاه رسول الله يا أئمة الشيء دليلنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز اللهم نستودعك جميع المسلمين ونظرنا في هذا الكتاب حتى ترد إلينا وتأتي إليه آه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يا muna cikin zama na ɗari da hamsin da uku yau ma ɗari da hamsin da hudu kenan a cikin jawahar ma'ani jiya mun warware waɗansu barin salatayya muna magana akan nisbataini da rasulullahi nisbatul al-nuraniya wa nisbatul zulmaniya dama iyakan maratib ɗin duniya kenan idan manzo Allah ya zama halifan Allah to dole zai ɗauki wannan abubuwa ne guda biyu nisbatun الروح نسبة ظلمانية إن أكتش نسبة نورانية ملائكو كنا وما شابههم إذا أكتش نسبة ظلمانية سيمتش شيطاني شيطانية وما شابههم بمعنى نورانية جنة ظلمانية النار ko ina Allah yana da shine komai a gurin to annabi Muhammad shine komai a gurin domin yayi takhallufun wato hilf halifancin Allah kenan bil kulliyat halifancin Allah bil kulliyat kenan to da aka zo shine dalilin da Shehu Tijani a roƙon salatin da yayi yake roƙon Allah Allah ya riskar da shi kan kujeran manzon Allah na nisba nisban da yake magana nisbatul hilafati nisbatul hilafati nisba ya zama hilafatun nuraniya wa hilafatun zulmaniya ya zama na'ibuhu shine ya sake roƙon Allah shi kujeran kuma in za a kalle shi a kalli mai kujeran akan kujeran bi ma'ana duk lokacin da zaka kalle shi to ka kalle shi a matsayin annabi Muhammadu ne akan kujeran Allah ya masa wannan istiklal bi ma'ana ya cika ma'anan aikin hilafancin ya cika ma'anan aikin hilafancin yanzu misali idan mutum ya duba ya gani ai hilafanci na zahiri zaka ga wani lokaci juz'i yake ba mutane amma sunan shi halifa yana samun juz'iyya ne juz'iyya dole ka samu kai mutum ne mai saki kuma kai mutum ne mai fada eh dole sai an samu wannan guda biyu eh bayan da zai a same ka kawai ba shi don kai sakin fuska ne kawai da kato ba za ka cika helfanci harifanci ba zai cika ba dole sai an samu saboda idan kai haka to ai zalunci zai shigo wajen karba kuma ba za ka iya yin tsawa ka tsare ba to za cutar da al'umma don aka samu wannan kuma an samu komawa baya yanzu misali ga shi nan muna ganin irin wannan a cikin yadda Allah ya mana shugaban kasar mu na Najeriya an yarda yana da alheri kama kuma ba ya tsawa ba ya fada ba ya cewa dan me to kaga sai kamalan hilfan ba ta cika ba saboda dole sai ya yi fushi ya tashi ya yi fushi to a fushin kuma shine zai danne waɗanda suke cutar da masu sauki in ba a samu wannan ba to cikin mulki bai yi ba bai yi ba amma nan in ka zo kai basa'i to in kuma kai cuta nan sai kuma ka zamo zaki to shine zaka bada abin nan to ka samu cikan khilafa kenan amma in ba same ka da in aka samu ɗaya ya fi ɗaya a ba bai yi ba kuma baka samu abin da ake nufi gaba ke ɗaya ba saboda haka akwai nukusa ne cikin tsarin ka kenan to shine sai ya faɗa haka to alhamdulillahi ya ce Allah ya sa a riske shi a wannan kujerun qala radiyallahu ta'ala anhu maganar da ya faɗa man adraka da ilmul awwali wanda ya riski farkon ilimi min ulumil muhammadiyya daga ilimin muhammadiyya wa qasamu ala isnani wa sab'ina juz'an an raba shi ne kashi 90 abin 72 wa wa ilimin ko juz'an wa ilimin isnaini ilimin juz'i ɗaya daga cikin min isnaini wa sab'ina juz'an ɗaya daga ciki falau iza arada in yana nufi an yi fasir kullu ayatin in ya so ya fasaranta kowace aya min kitabillahi ta'ala daga littafin Allah bi isnani wa sab'ina waja min tafsiri idan mutum ya samu wannan ka'idan a ilmul muhammadiyya juz'i in ka samu ilmi 71 to kowace ayan qur'ani zaka fasaranta ta ta wajehi 72 Allah yana nufin da kul kaza ne Allah yana nufi da kul kaza ne Allah yana nufi da kul kaza ne sai ka faɗi su saba'in da shi yasa Qur'ani baya fasarantuwa sai gwargwadon ka yasa Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu bai ce hazal kitabu ba in ya ce zalikal kitabu gwargwadon ganinka za ka yi amfani da shi amma ya ce haza yana kusa da kai ne sai maka ishara zalika ismul ilal isharati karfin ganinka karfin abin da zaka gani a jikin shi yawa saboda ka to idan karfin ganinka ya kai shi yasa zaka ga wani ya fasaranta tafsiri juz'i juz'i daya wani ya fasaranta juz'i biyu wani ya fasaranta juz'i uku wani ya fasaranta juz'i hudu wani ya fasaranta juz'i goma wani arba'in wani talatin wani haka haka kowa gwargwadon ƙarfin idansa gwargwadon abin da zai gani zalika kenan ba hadal kitabu ba ne zalikal kitabu ne isharatin ila lubudi me kale ko a lauhun ka fahimta rubuta me kale ko ka rubuta to a nan ne zaka ga mutum yana fasaranta alqur'ani zaka ga akwai wanda ya fasaranta alqur'ani wanda har yanzu ni dai ban san wani littafin da yake sama da shi a duniya ba ibn shahid ibn shahin tafsirinsa mujalladi ɗari shida ne kuma na ga sun sake mara bugu sun mai da shi dubu ɗaya to wannan karama ko me yaushe ya karatun da ya wannan ɗin dai ba ita ƙulla wai wa alimukumullah ba ne ko kuma zaman ya rubuta ma to haka abubuwan suke to kaga a ce falau in arada an yi fassara kullu ayatin min kitabillahi ta'ala bi insani wa sab'ina wa jami'in tafsiri wa hada bi jami'il ulumi zahirati dukkan ulumu na zahira ya kewaye wal batinata da batini li hadha wannan liman alima juz'an wahidan min isnani wa sab'ina juz'an ne ɗaya daga cikin wanda ya san juz'i saba'in da biyu na ilimi ne yake ɗayan ilimi ne yake fasarta wannan da shi ɗayan ilimi a cikin kashi saba'in da biyu to a ɗaya ne za ɗayan ɗaya daga ciki kawai ka samu ɗaya za ka fasaranta to ya ka samu biyu kuma ya ka samu saba'in da biyu ɗin min al-ilmi al-awwali fadlan an ilmi al-wahidi kullahu balle kuma a ce ilimin ɗaya daga cikinsa dukansa fadalan an isnani balle a ce an yi biyu aw salasatin ko uku ila akhir isnani wa sab'ina ilman an fahimci lissafin ko wato daga cikin mazaje na faɗa mana jiya mahaifin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya koma ga Allah yana wannan kujeran ne imamu shafi ya koma ga Allah yana wannan kujeran ne wannan ya rabbi imamu shajiri ya koma ga Allah yana saba'in da ɗaya na ilimin muhammadiya to a ilimin muhammadiya saba'in da ɗaya idan mutum ya kai ya kai wannan ɓangaren ilimin to ɗaya ɗaya ilimi ɗaya ne daga ciki shi kuma zai fasaranta maka nassin ƙur'ani so saba'in da ɗaya ɗaya daga ciki ba biyu ba daga ciki ba wai maratib din guda saba'in da biyu din nan shi ke fasarta maka wannan ilimin ba a'a ɗaya daga cikin saba'in da ɗaya a cikin wannan ulumin shine zai fasarta kowane ƙur'ani wajehi saba'in da ɗaya to sai kana da mataki biyu kaga za ka fasarta iso ɗari da goma sha ɗari da arba'in da biyu sai kana da mataki na uku sai kana da mataki na hudu to har ka je saba'in saboda haka idan ka zo wannan gudun ka zo kawai ka zamo baharun lasahi lalahu ko an yadda ko ba yadda ba ko an yadda ko ba yadda ba wannan kujerar in aka hau shi aksari ba a ganin idon mutum saboda haiba na ubangiji shine kujeran da shehu abubakar cota ya hau wannan sakin fuskar da yake ba harin a shi in ka kalle shi ba za ka iya rabuwa da shi ba ba zai yiwu ba ba wai yana yi ne don zaman lafiyar al'umma ne don zaman lafiyar al'umma ne saboda in ka gan shi ba za ka iya rabuwa da shi ɗar fatar in ka rabu da shi kuma za ka mutu to inda zai mu'amala da mutane dole sai ya saki wannan haka mahaifin shi wacce jani baya zuwa masallaci sai da wannan sai da wannan hijabin daga zaran an hau kujeran to haiba ce to kujeran da annabi musa ya yi istimali da shi lokacin da ya gamu da rabbul izzaci da ya zo ya zauna tare da rabbul izzaci arini an zura ilaika ya ce lantara ne ya so ga munajaci da ya dawo wajen sahura matarsa sai saki ya ɗaure labulen shi ma ta ce da ina kallon fuskar ka yanzu fa ya ce a yanzu ba zai yi ba sai ke kalle ni ba za ki rabuwa da ni ba na rafatan za ki mutu ba zai yi ba saboda abin da ya kwaso na haiba to irin wa'annan su ne Allah ka ba mu albarkacin su wa in lam nakun min ahlihim na'am farif an-nisba to ka gane abin da ake nufi da nasban nasban da shehu jani yake roƙo kenan wa qawlu wa haqiqni bi hasbihi ubangiji ka tabbatar da ni ka tabbatar da ni bi hasbihi yani idza alhaqni bi zalika nas idan ka riskar da ni da wannan nasba haqiqni kuma ka tabbatar da ni bi hasbihi in samu abin da ke cikin nasba nasba wal hasbu una abin da ake nufi anan huwa sharafu shine ɗaukaka yani sharrifni bi sharfi ka ɗaukaka ne ɗaukakansa wal murad bi hadha sharafi abinda ake nufi da wannan sharafi wa ta habbahu lahu abinda ka bashi fi hadhihi al hadarati a wannan hadara min al akhlaq al ilahiyya ya samu ɗabi'a ne ta ubangiji wal ahwalil aliyya da halaye madaukaka wannan smatin zakiya da nasma al zakiya matsarkaka allati ta allati man tahaqqaqa biha wanda ya same ta tsara sayidul alam da asarihi ya zama shugaban alam ga baki ɗinta in ya samu wannan saboda babu wani abin da baka da hannu akan shi matsayi ne na halifanci eh ba wani abin da baka da hannu fa hadha huwa hasbul ladhi talabahu radiyallahu anhu wannan shine abin da shauda ne ya roki Allah ya bashi a cikin wirasatun da ya samu manzon Allah ya samu daga rabbul izzati kaunuhu fadinsa waribni iyahu kaga wannan an ba mu waribni iyahu kuma ka sanar da ni waye shi waye waye wa wannan addu'ar shaujan ne waribni iyahu ka sanar da ni waye shi annabi talaban ila al-wusul ila ma'rifati haqiqati ruhi kaga an tsallaka dama ma'rifan guda uku ne nafsu qalbu aqalu ruhu sirru to an bar sirru ba a magana da shi amma kan guda hudu ne amma ka'idan ko annabawa a ruhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iyakan su kenan iyakan su kenan iyakan su kenan su ma in suka zo a nan ne babu lukufi kawai sun san akwai wani ba cikin nan amma ruhin ba wanda zai fito nan gurin sai in sun buga sun buga sai a ce bukhar na ruhin annabi muhammadi bukhar na ruhin annabi muhammadi al'anbiya'u wal mursaluna wal aqab waqifuna su suna tsaye amma ga wanda suke gaba da su mursalai suna gaba annabawa suna biye da su su kuma aqdabu suna biye da su dama haka abin yake in aka ta to ya sai na za a jawo shi a kai kai ya hakuri ulaika alladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina to haka ce siddiqina to kujeru ne na na kurbaniya wa shuhada'i was salihina wa hasan ulaika rafiqa in aka je kujeran siddiqiya shi yasa sayyidatuna maryam ibnat imrana ai kujeran ta siddiqa ne kanat ummuhu siddiqa kujera ne daga shi sai annabta saboda kurbaniya shine a siddiqiya siddiqiya hawa hawa ne saboda haka qurbaniya a cikin siddiqiya yake amma hawa hawa ne maratib din yadda yake tafiya kenan to abinda kaga a idrak a yadda shauja ne dauko abin tun farko annabawa ba wanda ya san wanda ya san wane ne ubangiji in ana magana kan kunhihi waye ya san ilahiya da mashtamala ko ko annabi Ibrahim ko annabi Nuhu ko annabi Isa ko annabi Musa ba wanda ya sani annabi Muhammad shi kadai ne shi kadai ne ya san me ake nufi da uluhiyya me ake nufi eh me ake nufi annabi Muhammad shi kadai ne yake cikin to idan wannan irin karatu ya sa in ka zo kuna ta bugawa da mutanen da ba su san inda aka sa kai a kai ba to ya fi karfin duk inda hankali yake saboda ba magana ba ne na hankali magana ne na ainihin yadda hakikan tauhidin abin yake ga yadda abin yake a tauhidance to mutum bai sani ba ba zai iya sani ba Allah ya kiyaye kaga ai muka ce اللهم صل على سيدنا محمد ما لا نور الا نوره ولا مدد الا مدده ولا وجود الا وجوده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله و... محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تعرفنا بها إياه اللهم صل على سيدنا محمد ما لا نور إلا نوره ولا ولا وجود إلا وجوده و... ولا مدد إلا مدده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم salatan to arifna biha iyahu wannan sirrin idan kana son ka ga annabi Muhammadu to da wannan addu'a ke gana annabi Muhammadu na zahiri ba na bacci ba eh na zahiri saboda salatan to arifna biha iyahu wa arifni iyahu saboda shine bambancin duk wanda yake yawan karanta karika zai san annabi wanda wanda ba karanta an bai san shi ba saboda kullum sai ka roƙi Allah ka ce Allah ya sanar da kai annabi dama shi karanta tsarika ana yi ne dan a san annabi dan a san annabi shi ko wanda yake roƙo ko kwasan kashi ne in ya daɗe a cikin fadan kwasan kashin to insha Allah in dai ya daɗe to insha Allah sai ya samu system ɗin kwasan mafi sauki da sabon kamu ba ɗaya bane to wannan shine ne ba ana yi ne don wani abu ba ɗariƙa ana karanta shi ne don a san annabi Muhammad don a san annabi Muhammad shi Allah sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine asalin addini amma duk wanda aka samu yanzu aka samu malamai da yawa na rantse da zatin Allah ba su fahimci annabi Muhammad shine addini ba wallahi tallahi kana tambayar zai ce maka sallah ne ko ya ce maka la ilaha illallah ko ya ce maka duk zai kai kai kawo iya kuma gaskiyarsa ne saboda ai bai yi wani bincike ba bai bincike ba jama'a annabi Muhammad shine addini eh duk abin da zaka yi in ya kauce daga annabi Muhammadin abin bai yi ba sai ga kowane guri aka zo sai an dora annabi akan abin manzo Allah ne scaling da za a zo a auna abin a gani shine scaling shine mai awon scaling shine kuma nauyin scaling shine kuma rashin nauyin scaling shi kadai ne ko ina aka juya shi ne amma ba ko ina ne mutum zai gane su saboda haka ashe salatan to arif na biya iyahu dinnan shi yasa zaka iya gane annabi ta inda wani bai gane ba Allah ce mace fa hada gayat mal jurak wannan iya abin da za a iya riska kenan wassalam ya amince tabbata in ta amma amlawu alaina kai shi abin da shaujaji ya faɗa mana kenan su maƙalar radiyallahu anhu sai shaujaji ya ci gaba da faɗi an ruhu shi ruhin nan ruhu mai sirrata tis'aliyatu alfu amin ruhi ruhu din nan eh duluhu tsawonsa masiratu tis'aliyatu alfi amin ba maganar mil ba ne nan a tafiya ne na shekara dubu ɗari tara tafiya ne na shekara dubu ɗari tara haka nan faɗinsa tafiya ne na shekara dubu ɗari tara shi ruhu amma nan yana nufin ruhul arifina ruhul arifina masana Allah yadda faɗin ruhinsu yake tafiya kenan abin da ake faɗa maka faɗin tafiyan yanda ake gane waɗansu abubuwa a kan manzo Allah mutum yana iya ganewa tafiyan shekara dubu ɗari tara. To tafiyan da ne aka gwada, tafiyan kafa ko tafiyan dabba. Kamar manzo Allah yana cewa tsakanin ƙasa da sama tafiyan shekara dubu hamsin ne. Da kaurin sama tafiyan shekara dubu hamsin ne. Tafiya, tafiyan shekara dubu hamsin ne. Daga saman ɗaya zuwa saman ta biyu, tsakanin su tafiyan shekara dubu hamsin ne. Ba mil ba. Tafiyan shekara. Sai a duba ga to, me ta ina niza ne yake tafiya. Ya sha bamban da ka yi magana da mil, ko ka yi magana da mita. idan an ce shi tafiya lissafi a larabci suna yin shi a walan bi shibirin haka shibirin taƙi guda sai a zo da shi zira'i haka ne sai a zo da shi a ba'an haka to shi zira'i dubu ɗaya dubu biyu shi ke bada min ɗaya alfai zira'an shi ke bada yake bada min ɗaya da shi ake lissafi idan an zo wajen zakka ne za ka ga lissafi kowane abin da ka sani a duniya lissafi har ƙur'ani wannan rubutun da kake ganin shi a lauhul mahfuz ba haka yake ba lissafi lissafi ne alawul mahfuz alkalama ne ba sai ya sa da ka ga rubutun annabi isa daban annabi musa daban kuma duk daga lawul mahfuz suka fito annabi ibrahim daban wannan daban kowa yana maka ana maka ne gwargwadon irin mutanen ku da tadaribin da kuke da shi amma lawul mahfuz lissafi ne saboda haka kowane tartibin dan adam lissafi ne kowane abu lissafi ne da lissafi ne kowane abu yake tafiya ko ne an siyasa na lissafi suke yi calculation ne in an haɗa kaza da kaza da kaza da kaza za ka ci in an haɗa kaza da kaza da kaza kai kanka lissafi ne kashin jikinka lissafi ne numfashin jikinka lissafi ne gashin jikinka lissafi ne naman jikinka lissafi ne hanyar jinin jikinka lissafi ne komi dan adam a haka yake sai dan bai sani ba shi dai gashi nan ne kawai kurum kawai an yi shi bai san an yi shi ba kawai yana ganin shi yana girma amma ya ta tsiya ya ta yin abin da ya ga dama to duk wayannan abin da yake faruwa idan mutum bai gane wayannan ba to ba za ka gane wani abu na Allah ba shi yasa malamai suke cewa to shin wannan qur'anin misali yanda aka rubuta shi haka haka yake alawul mabus ba haka yake alawul mabus ba gaskiya ne ba haka yake ba ba haka yake ba to yayi daidai da can ne kofi ne ta amma ya ya zo da wannan darajar saboda na Allah ne kuma kana taɓa shi sai ya sa doka ka zamo kafiri kayi kaza kayi kaza kuma haka ne wannan shi ne to ashe kowane abu ana kiyaye shi a mahallinsa ne haka il arwahil arifina wannan ruhin arifai kenan wa amma ga irin wanda ba arifai ba fa kala hamamatu au aqalla akwai wanda ruhin sa wuce kaman kaman girman kuciya ba akwai wanda kuma bai kai ma aƙalla min hamama wa ma maskan al-arwah al-ammat al-mu'min amma mazaunin ruhin ammawan muminai a sahabul hijabi wanda suke masu hijabi ma'ana ga kanan kai mumini ne amma ba abin da ka sani mumini ne amma da sauranka to farfin sabayil ula ila rabi'a ruhin mutum mumini daga ƙasa ne zuwa sama ta hudu kaga shekara dubu biyu kenan dubu hudu kenan tafiyan shekara dubu hudu kenan mumini to dubu hudu to na arifi kuma yana tafiya shekara dubu ɗari tara arifin shi ma bidaya ba wasu ba balle ni haya wa manin rabi'atin idan na hudu kaga daga nan na hudu fa maskanil arwahil arifina ala tafawutihim kaga ne ko to matsayin ruhin mu'mina kenan ala tafawutihim daga nan bi ma'ana ka yi ƙoƙari ka fi ƙarfin hadartun nasutiya ruhinka aikinka ya fi ƙarfin hadartun nasutiya ka fara shiga alamul mulku to alamul mulku take tsayawa in za ka shiga alamul mulku alamul malakutu kai alamul mulku da nasutiya duk abu ɗaya ne daga ƙasan ɗaya daga ƙasa zuwa saman ɗaya da duk gaba ki daya alamul mulku ne shine kuma na suciya iya na ruhin mumini to wanda ya wuce yana kaiwa sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu amma anan yake tsayawa idan a imaninsa imanin ya karu shi ma ana samun growing ana samun murtafa'un aw mutasafilun ko ai sama da kai ko ai kasa da kai domin imani yazidu bi ziyaratil amali wa yanqusu bi nuqsaniha idan ya karu da karuwan aikinka ka wuce sama ta daga nan to za ka shiga cikin matsayin arifai ne ruhin ka zai tafi cikin matsayin arifai to daga nan kuma za ka ga duk lamarinka za ka ga yawanci yana zuwa ne kamar hayal za ka ga abubuwanka suna zuwa wani abu idan na faɗa aka kar mutumin da ya gamu da baccin aljani ya yi tsammanin ina magana kan shi ne domin yana suna kama eh suna kama amma ba yin riɗi ba suna kama domin yana shiga gigi cewa ya rasa gane abin sai ga kamar cewa ya riga ya tsarkaka ya zama mala'ika annan shaidan ne aljani ne kawai ke wahalar da shi yawa ba kujeran ba ne yawa saboda mutane suna sauraro na daga nesa kar wani ya je dora kansa ya ce a yi na faɗi ruhinsa ya wuce waje kaza a'a ba haka abin yake ba yawa to daga nan فمسكن الأرواح العارفين على تفاوتهم سكب سنة يعني على تفاوتهم انتهى من إملائي علينا وانا شيني أبن شوت يعني يمنا إملائي أكان سامي وسميته رضي الله عنه نادي شوت يعني يقول ينا شوى قال الشاذلي إمام الشاذلي ياتي رضي الله عنه في محاطبته للحق جل جلاله محاطبا wato su arifai suna muhaɗaba da rabbul izzati suna muhaɗaba da rabbul izzati fahimtar muhaɗaban idan ka zo level ɗin da ka gane amma a nesa ba za ka gane abin da ake nufi ba e a nesa ba za ka gane ba domin za ka yi ta halaɗu musamman masu hikaya. Masu hikaya. Idan kai ka yi aiki, ka tsallake kaza, ka tsallake kaza, kana ganewa. Misali, wallahi misalla ala. Akwai lokacin da ni idan na ga mace akan hanya misali haka, na kalle ta na sake kallon ta kallon da ba a yi dan kalle ta da shi ba, to dare zan ga dangana jina. idan na shafa zan gane ga laifin da na yi sai an nuna mu kaga mutum kai kai ta daribin kanka ka sani haka sannan idan aka zo aka yi wani magana na rashin gaskiya na san rashin gaskiya ne na shiga cikin magana na goyi bayan sa da daddare shi ma zan ga zan yi zina ni kuma ba abin da na wasa in ga zan yi zina to na tashi raina ya dinga ɓaci kenan to in na bincika meye dalili daga safe to zan gane sai a nuna min gurin da na zauna aka yi wannan abun da ni sai na gane to ashe wannan abun kullum zai dinga dawa da ni bayani to me ya kamata kai masa kai masa sallan gawa ka tsallake wayannan guraren saboda zai rike mutum a cikin tafiya wannan na faɗan a misalin abin da na sani wa kaina ne saboda haka wani kuma ai ana nuna shi irin nashi daban ne kowa irin nasa daban ne saboda kogin daban-daban ne ma'aikatan ma daban-daban ne ofis ɗin da aka sa ni aiki ba irin ofis ɗin da aka sa wani bane a cikin bayan Allah akwai sojoji akwai CID akwai police akwai immigration kowanne dokan aikinsa daban ne to ni ban san ko a wani ofis nake ba amma dai na gane akwai wannan yawa to idan idan mutum ko a mota nake tafiya yanzu in wani ya zo na kasa mara hakuri na yi mara rashin hankali ba zan sauka mota ba sai amin irin yadda na yi sat wallahi saboda kan kan saki na gane to kaga irin wannan to ai akwai level din da zaka kai har kai ka gane Allah yana maka magana ma'anan da nake nufi kenan yawa ka gane kuma da yawan lokacin na ganewa yanzu idan nan fitan tafi zan yi wani abu haka to sha Allah zan ji yaro yayi magana mai ma'ana ko in ji an yi magana mai ma'ana sai na ji a kunne na in tafiyan akwai natija zan gane in akwai damuwa ciki zan gane kai da wa kake magana kaga ai kai ne ka bawa Allah kanka dan neman ka gane irin wani abu nashi saboda haka shi kuma zai dinga maka magana ina magana akan muhadaba muhadaban mutum yana magana da Allah kar mutum ya ce a wahayi kenan ake mar bayan ba ba wahayi bayan annabi ko ba haka bane ai ta bugawa kana faɗa ma wani ya ce maka ka zama kafin ko ba haka bane mu'amalar ce shi bai kai ya gane ba to amma ga yanayin yadda zubin abin yake tafiya a mu'amalance sai sai ku sai a sai a samu abin da ake nufi imam shazili kuwa suna daga cikin min kibarul ulama'il awliya'i al'amilina a duniya yace sun yi muhadaba da ubangiji jalla jalla yace innal kafira wa illan yajib da'i imanika faqad ajaba da'i sultanika shi kafiri ko da bai amsa kiran imani ba to ya amsa kiran ubangiji ya cancanta fal kullu mumtasiluna li amrika kuma duka suna koyi da aikinka in ji shi idan kafiri bai ce ya yi imani da kai ba amma ya zai kana da karfi wallahi salahu man khalaqa samawati wal ardi ashe sun sani kenan kuma sun yarda da ma min dabbatin fil ardi illa lillahi rizquha ko ma min dabbatin illa huwa akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim ranan na faɗa mana wani daga cikin wanda yake mun aiki yake cewa malam a nemi arziki a bayan ƙasa akwai arziki a ƙasa ya ce a nema amma mutane sun yi lalaci sun shiga wani hanya daban ya ce akar makallahu haka yake kira na ya ce ga masu sai da doya kusa da kai idan suka zo suka kasa doyansu zama suke yi su jira mai saya ya zo daga safiya har yammaci suna zaune suna jira ka taba ganin wanda ya je ya yi noma a gona ya shuka irinsa ya jira irin har ya fito ya gama tukuna ya gida ya ce to yake lura masa da shi to kaga sun san Allah ko ba san sullani ba to shine maganar da shazili yake da ubangiji ko ba komai ai sun san Allah ta nan in ba su yarda da shi ta imani su bi shi ba to sun bi shi ta wannan gefen sai ce to ai duk wayannan fali kulli ma fi kauni dabun mutaharrikihi wa sakinihi wa jamadi dukkan wani dabba da yake kasa ya san wanda yake ba shi abinci Allah ne illa akal dinas yace ha Allah ne yake lura da shi yace ka taba ganin wanda ya je zauna a gona tun daga shuka yana zaune yana jira kamar yadda mai sayar da kaya ke jira wa yake mara aikin saboda haka yana da hannu akan shi kira ko ya san yana da sultaniya ta ubangiji fa innal jimadatu albasaha subhanahu wata'ala to shi jimadu ubangiji ya sanya masa arwahan yana da ruhi la tudrakuha ba iskanta dukkan jimadu kun san wani irin abu idan an ce arwahu dutse suna da rayuwa amma ba su da ruhi jima'at suna da rayuwa amma ba su da ruhi ruhi daban rayuwa daban kuma ruhi daban rayuwa daban eh dukkan jima'at yana da domin dutse yana karuwa yana raguwa to da me yake karuwa da rayuwa ne a yi eh shine ko malaman udaba suna cewa la ta hakiran na sagiratan innal jibala min alhasa to tunda min alhasa ne ya aka yi zama babba akwai rayuwa kenan jikin shi ko la ta hakiran na sagiratan kar ka wadakanta kananan abu innal jibala min alhasa to rayuwa ne a jikin dutse ko kuma ruhu ne a jikin dutse rayuwa ne a cikin dutse to shine yake gaya maka yake to arwah Allah su dirkwa amma za ka iskanta ba wa tilkal arwahu wannan ruhin hiya tamatul ma'rifatu billahi shine kawai ka san karfin Allah cikin lamarinsa ne shin da ruhin da ke jikin dabba da ruhin da ke jikin mutum duk ruhi ne gaskiya ne amma ɗaya ne amma ansalu naslu na ruhu ya fito daga annabi Muhammadu domin huwa asalin ruhi manzo Allah shine ruhu shine ruhu to wannan tanasulin da yayin ya hada komai da komai duk wani abin da dan adam zai bukatu ga ga misali daya kana wucewa a nan hanyar me kudi kudin cizo yana nan zai rayu karka shiga ɗakin nan ka wuce kawai ta kan hanya zai rayu wucewanka da wani ruhin shi yake samun ruhi daga madadinka ne yake samu ina ma ka san an yi kuma abin da kai yake tafiya yanzu misali idan ka duba dabino ka ga nan garin bamu da dabinai to a kadarta muna da dabino guda uku duk garin duk wanda kake samun dabino in ba namijin ba in ka samu macen to kamar daga nan zuwa na rukuta ko wani guri ta ƙarƙashin ƙasa suke barbara da juna ko min nisan gurin kuma ta ɗauki ciki kuma za a ganta mace ce ba ko wani abu ɗaya kusa da ita to kaga irin wa'annan to wayannan sai ga duniyar gabaki ɗaya a takure take waje ɗaya amma ba iya ganewa a takure ba sai ake ganin kaman sai da turawa suka nuna mutane tuntuni annabi ya nuna tuntuni annabi ya nuna Allahumma kai dai baka sani ba kawai Allah ya kiyaye wa tilka al-arwah hiya tamatul ma'rifatu billahi ta'ala wa bi tilka al-ma'rifat a wannan ma'rifat ne tusabbihu Allah suke tazbihu Allah a wannan ma'rifat ne tusabbihu Allah wa in min shay'in illa to ya zai yi tasbihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi in ba shi da ruhi kaifa yusabbihu in ba shi da hayatu kaifa yusabbihu an gane tusabbihu la wa tuqaddisuhu suke samun taqaddishi wa tasjudu lahu kuma suke masa sujada lahu wa ta'buduhu kuma suke bauta masa a wannan halin qala sallallahu alaihi wasallam al-babbi manzo Allah ya faɗa wa damu hina kallabahu lokacin ne magana shi kallau ya ce ya babbu ya damu kallau ya ce labbaika amsa wanka wasu areka da arzikinka ya zaina man waffal kiyama ya adan wanda da shi kiyama take tashi ta cika kallau ya ce man ta abu wa kake bauta ma inji manzo Allah tambaye ya damu qala lahu allazi fis sama'i arshuhu wanda arshin sa yake sama wa fil arji sultanu kaga sultaniyan kenan a ƙasa kuma mulkin sai ke shimfiɗe wasu hawa ruhahu a hawa wannan ba hawa na son zuciya ba ne hawa na iska a gaban manci larabci in ka ɗauke shi na son zuciya ne wa maman kafa makamar rabi wani annabta anil hawa sai zaton wannan ita ake nufi to ka buga sunan wani gari a anguwa ko yawwa wa fil jannati sawabuhu ladan aikin ka baka samu sai ka je aljanna wafin nari sabilu hanyarsa ce idan ka saba ka shiga shine adalci wuta qala lahu sai manzo Allah tambaye da mu man ana ni waye qala lahu sai ce anta rasulullah kai ne manzon Allah kada abla man sadaqaka wanda ya wanda ya gaskata ka ya tsira wa khaba man kazzabaka wanda ya karyata ka ya taɗi fa asalama da araji sai balarabin kauyen ya musulunta iz kana sharti islami domin sharaɗin musuluncinsa ala kalamin babilahu saboda damonsa ne ya yi magana wanda a lokacin in ya kiyarda ya faɗi annan ana nuna maka me ake son a nuna maka annabi Muhammadu idan shi bai san annabin ba to damo ma ya sani falamma kallamahu lokacin da ya magana da shi assalama sai musulunta sun maƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in ya'lamu kullu shay'in kaga ya'lamu anni rasulullahi komi ya sani annabin Allah ne to in ko komi ya san shi annabin Allah ne kowa ya san Allah shine yayi shi shine sulaniyan da ake nufi eh illa usatu bani adam wal jinn usatu bani adam wal jinn sai dai masu sabo na yan adam da aljanu su ne ba sani ba to an zo a yi musu aikin ne zan su dawo amma hakika kowa ya sani a fito wajen aikin zahiri shine dalilin annabta eh imamu darimi ya fito da wannan hadisin wajen shahidi ni ibadatar dabbi abin da ya tabbatar maka wajen bautan damu li'annal kauna kullu wi abdullah domin kaunu gabaki da suna bauta Allah wa kaza qadiyatul shil hakanan qadiyan shil hina kallamu nufail bin hadid nufail bin hadid ashiri ne ba wato bawa ne yayi maganan giwa da shi wa kana asiran fi yadi abrahatal asharafi na qadiyan bai na wannan alamtar kai fa'ala rabbuka bi asali fili abrahata waya ma'lumatun wannan sanin ne fi kitab sirati fala natilu biha ba shi muke so ba balle mu tsawaita sai mun gama mu nuna maka wannan shine wannan shine amma hakan ne ko ka sani ko baka sani ba min imla'i alaina shau da ya rubuta wannan ya babu wasu ila sayyidina radiyallahu anhu bima nassahu an tambaye shau jani abinda nassin sagada ya ce wa yajibu Allah yuwasila mallan turja muwaddatu wa atilatihi wajibi ne Allah yuwasila mallan turja muwaddatu duk wanda ba a kaunan soyayyarsa da il da haɗin kansa to ba zai sadu ba wa in dalabaka fi mawasilatin ko da ya neme ka wajen saduwa li'anna al-fa'idatul muwasilati domin fa'ida na saduwa inna ma hiya tadhibul qulubu daɗin zuciya ne yake sa a sadu da kai wa amma man ya zaro ludda wanda yake bayyana soyayya waya ka tamu da buguda cikin zuciyarsa kam da kiyayya fa ya ji wajiranu ka kaulace masa me ake nufi anan ana nufin da yawa za ka ga mutane suna aiki guda biyu a lokaci daya a fili zahiri mumini a baɗi ne ko fir'auna eh a baɗi ne fir'auna to zama da shi zai amfanar ba zai amfanar ba to tunda ba zai amfanar ba ya kamata ka yi a kauce saboda in baka kauce ba to in ya dinga zuba maka guba zai tasiri rimahu na shau marul futi yake cewa idan ga mai dalayil hairata nan ga masu caca ko karta wani abu na sabon Allah can to in ba isa ba sai kaga ya matso kusa da su saboda bala'in karfinsu shedani yana da karfi eh ko ba komai za a dinga ana ihu ana cewa na aure ka na aure ka to tun yana karatu yana Allahumma salli ala kaza Allahumma salli ala kaza dan kuma zai ce wannan mutane shagalallu ne Allahumma salli ala kaza Allahumma salli ala kaza ana ce dayan ya fi son zuciya Allahumma salli ala kaza Allahumma sai ya wallahi sun ja shi sai sun ja shi kaurace musu ya tashi ya bar gurin shi ga alhairi eh suna da karfi suna da karfi eh shi yasa duk ake kaucewa shi ne wannan yake faɗa to fa yajibu hijranu kauracewa abin shi yafi ba ka gwada ba fa jabar dillahu anhu bi qawli amma qadaw muwaddati yanke soyayya wai tilafi bi izhar al adawati da bannatar da shi wajen bayyana adawa wata shakawati da bayanan kai kara fala hillu bai halatta ba la shar'an wala taba'an ko a shari'a ko a ɗabi'a wala ya ta'atta liji aqalin mai hankali ba zuwa da wannan wa amru tawajju ila ila ko wa ama- wa amara tawajju ila illa lizalika haka ne haka na na wa farra tawajju ko yawa a larabcin ne sai na ji ya yi larabcin yan koyo Eh, ya- ya rikice wa farra tawajjuhu ya nisantar da tawajjuhu illa ila zalika illa li zalika sai saboda wannan ne ya nisanta kar ka kori abu haka kawai a ka kore shi saboda kar ka ga abu ko ka ce kawai kai abin da ya sa kai ba ka son wannan mazinaci ne ba dan Allah ne baya so ba saboda kawai mazinaci ne abin da ya kamata ka duba dan Allah ne baya so a yi sai ka ƙi shi dan wannan shi ne dan Allah amma in dan mujarradin haka ne ai baka yi wa Allah aiki ba ya akwai abin da bai maka daidai bane in ya maka daidai kama kuna tare kenan ta haka abubuwan su eh in da ka ƙi abu da ka ƙi shi ne dan Allah baya son abu ba ba na son wane bane a'a sai saboda Allah baya son abin da yake yi ka tsira amma ko tun da yana kaza ba na son shi a to me ba na son shi ka maza wata ran sai ka ga kace kace a cikin abu eh haka abin yake domin ah, me suke cewa ah, me suke akwai yin zunubi yana ta'adda yana ta'adda yana ta'adda yana koma kan mutumin da yake zargin mai yi haka da yawa لأن الله سبحانه وتعالى نسب هذا الحلق وبنجي يا نسب تد وانا حالتا في م... في مورجين أو مبجرنتا برز الشر منهم لكل أحد وانا سكفتت الشر وكون قلت وإن كانوا آل الحيري ودا ما أبو تم الحيري لأن الله تعالى له تجلى وبنجي أنا تجلى في تجلي في كل وقت أكون لوقتي بأمر المعلوم ده أبو سنني wala ya halu kullu waqti min tajalli babu wani abin da ya tsira ga barin tajallin ubangiji bi sharrin min ba'd halki nan daga sharrin daga ba'din halittarsa fa tawjihu lil mufaraqati zalika fuskanta saboda rabuwa da wannan wa muqabalatihi da fuskanta ko da fuskanta da muqabala na sharifi dararun kabirun wato cutarwa ne mai girma alal aqili ga mai hankali lakin al aqila sai da shi mai hankali ya zamo taslimu li amr Allah yana miƙa lamarinsa ne ga al'amarin Allah fi ma arada min halki cikin abin da Allah yake nufi cikin halittarsa wata wazo sai kaskantar da kai li amr Allah saboda al'amarin Allah wai zaharul lini kuma ya bayyana kaga ai annabi Musa abin da Allah yake masa izab ila fir'auna fa izab ila fir'auna inna daga fa kula lahu qawlan la'allahu yatazakkaru aw yahsha kar ka zo wajen zaka kira mutane ka kira su da gilzan ba haka ba ne bayan Allah ya dora musu bala'i kuma wani abin da mutum ma bai gane ba idan fa barawo bai sata ba in aka rasa wancan barawo to liman fa zai sata sunaye ne guda biyu dole sai sun yi aiki kuma a lokaci daya zulmu da nurun nan dole sai sun yi aiki dole idan ka zanka kawai ba a shafa an shafa kanka ka shiga ba to ka ja ka yi shiru saboda haka taslimi da natsuwa in ka ga abin wanda ka gani shi da abin karka daga murya ka dinga faɗan abin da ka ga dama ba ka ba zai koma kanka domin hadi ne da modillu kowa yana aikinsa ne kowa yana aikinsa da kuma ma'amurai ne ma'amurai ne aiki ake ɗaukan mutum ya zamo mun sha gani ana ɗaukan CID mace CID ta zamo karuwa za a biya ta karuwancinta ta je wajen barayi su dinga kwana da ita gwamnati suna biyan ta don a gano wani sirri ana yi to Allah yana iya ɗaukan mutum ya sa ka ka jamo daga cikin mashaya giya ya ce ya ɗauke maka da ba, ba zunubin saboda ana son waɗansu sai sun shiga wuta waɗansu sun cika baki to sai a sa ka zamo abokinsu ka zo ka dinga saya musu giya saboda kuɗinsu ba za ka iya karya ta su ba kai ma ka je ka sha saboda wannan ana son a kama ka ne shi kuma wanda ya sha din ba komai ran da zai mutu sai ya ce ce la ilaha illallah yana faɗa la ilaha illallah ya ce ya sha ruwan banza kai kuma sai a barka ku yi ta tsalle ku yi ta tsalle shi yasa ba a koyan sabon Allah a jikin mutum an fi yadda ka koyi biyayya amma shi wanda ya koya maka sai ya tsira cat kai kuma barka a ruwa ba yadda za a yi an gama to wayannan duk akwai irin wayannan a cikin tsarin Allah to in kaga mutum yana saban Allah to ba wai zagin sa kai kai kana gaya masa bakar magana ba amma ba haka bane zaka ja kai shiru ne ka roki Allah Allah ya sa a gama lafiya yawa to in kai haka to zaka zauna lafiya baya hanawa kuma idan ka zo babin wa'azi ka yi wa'azi akan abin bai da kyau kuma ka yi zafi ka faɗi komai ka faɗa wannan ba komai a shari'a ai ba ta son bincike amma a wuri fa shi ma ba ta so ta warware kanta ne ai itin ce dai itin ce ta kutsa nan sai ce an halitta maka nan in haka ranar sai ce maka nan kuma haramun kuma ɗaya abu ɗaya ne kamar nan shi ne kamar nan ga abu ɗaya mutum ne ya an saki mata ce inni fi kila ragibun inni fi kila ragibun inda yake gama idda na kamu wannan ya ce wanda ya samu auren ki dai gaskiya zai farin ciki bambancin magana nawa ne wannan halin ne wannan haramun ne in kin gama ina kamu ba aure amma wanda ya same ki ya aura gaskiya ke mata aure ce ai ka faɗi dai akwai wani abu amma shari'a ta yarda da wannan amma wannan bata yarda da shi ba saboda haka abun zaka gansu ga su kusan ilimi ne kawai zai bambanta maka a jahilce mutum ya dinga bugawa da ka kenan to shi ba dama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi min al-mahdi ila al-lahdi ake bukata saboda in ba haka ba za ka iya gane inda aka sa kai ba Allah ce nake mu wa izar lin wal ijran fa bidhalika da wannan ne yanzu min awarid sharri ka gani ko mutum zai tsira min awarid sharri daga awarid na sharri duk mutumin da ya zo duniya a tsarki ya zo duk a lahira an baka annabta amma an haɗa ka da annabi ne ba haɗa ka da annabi a lahira ba me yasa ba haɗa ka da annabi a lahira ba na ba shari'a saboda ka ba sabo a lahira duk giyan lahira halal ne e duk giyan lahira duk lido da zaka yi a lahira halal ne ko ba haka bane yana zuwa dan sai aka ce arini mun fita daga wancan gidan wannan gidan shi muna da tuhuma muna son mu ga masu bi ne da masu sabawa kawai mun yi shi dan haka ne saboda haka duniya ne in ka zo sai a sa maka to wannan awaridun dalilin turo annabi akan annabi kenan in ya faɗa za ka ji ko za ka ƙi za ka koma wancan gidan da aka turo ka ka gani din ko kuma dama kai kawai dan awala ne in ba a baka ba za ku zauna da Allah lafiya ba sai an baka za ku zauna da Allah lafiya ma'ana Allah ba zai sa ka abu ka bi shi ba dan sai in zai maka to kai dama tun can dan iska ne kawai kuma an yi haka ne don a gwada. Na'am, wa ma man kabala bil muqabalati wanda yi muqabalarsa bima bariza lahu min al-khalqi abinda ya fito na daga halitta na shari daga shari fala yuzadu alayhi illa shidatun wa saqalan babu abin da za a kara masa sai tsanani da nauyi uqubatan lahu wannan shine uquba gare shi man lam yata'arrab bil ubudiyati ga mutumin da bai san haƙƙin ubudiyya ba allati haqqaha at-tawadu wal inkisari wanda me zai hada shi shi at-tawadu wal inkisari shine Shehu Ibrahim yake faɗa yana cewa a cikin ruhul adabi ko yana cewa ma'asiyatun معصية تورس كبرا شرا وطاعة تورس كبرا معصية تورس كبرا خيرا معصية تورس معصية تورس ذلا خيرا وطاعة تورس كبرا شرا إذا كذي الله كيتي ni na yi mana wa yake ba da sadaka ka san lokacin na nemo kuɗi na na sha wahala na nemo kuɗi na yi kaza kaza kaza kaza dan na yi kaza kaga dinka ko kuma kullum ba sai na yi azumi kullum salati nawa nake wa annabi ba dole ma amin kaza ba eh kaza kaza ko ba shi bane to kaga ma'asiyatun da tsa'atun tawadu wal inkisar kaskantar da kai zunubin da ya sa ka kai zunubi ka kaskantar da kai kai tawadu alhairi ne biyayyan da ya sa ka kai biyayya kai girman kai kuma sharri fa innal muqabalata bi sharri khurujun an hadd al ubudiyya shi muqabalan sharri mutum yana fita ne daga haddin ganin ubangiji ya cancanta ai a kai da ka ga dole ne kai ai maka kawai wa yakunu sahibu fi zalika ma abucin sa bi manzilati man yazidu al khadabu lin nari to wannan kawai mutum ne kawai ke karawa wuta kirare la tazdadu illa ishtialan babu wani abu da ke sai kara hada wuta wa ma man qawama ha wanda yayi muqawaman ta kuma bittawabi'u da bittawabi da kaskantar da kai wal inkisari da karyewan zuciya wallini dukiyatin naru anil qurbi zai kashe wutan daga kusanci fala zama alal abdi ya lazimta wa bawa idza alima min shahsin idan ya ya sani daga mutum shiddatul adawati tsananin gaba an yi horar da anu ya bijirar da shi au ya zahara lahul lina ko ya bayyana masa taushi au iradin fadar ko kuma kau da kai kawai yanzu zai tsiranin sharhi daga sharinsa wanda kuna haifan ya zama mai tsoronin halki daga halittarsa fa innal khalqa maslutuna domin su halitta an sallada su ne bi taslidin lahi duk wanda ka ga an ce maka wannan police ne ayala ne sallada fala yanfau fi illa iradun amma hum fi min sharri babu wanda ya babu abin da ya cancanta sai dai mutum ya kauda kai cikin abin da zai same shi daga sharri qala shafi radiyallahu anhu lama zafautu wa lam ahqid ala ahadin arahatu nafsi min alhaml almushaqqati inni wahi aduwan inda ru'yatu kai azhabu sharri annibi tayyati walasta alam man khallal yusad min khillil yusadifuni fa kaifa aslu min ahli aladawati lamma zafautu lokacin da nayi rafkanwa walam ahqid ala ahadin to sai na zama bana kama kowa bana ganin wani da laifi ni ma ina cikin nawa eh aratu nafsi sai na hutar da kaina ban ga wani mai laifi ba balle in ga laifinsa ni ma in kalli laifin kaina aratu an nafsi na hadu mushakka kai na gaba ruwa na daukan wani damuwa in ne wahayi a doyi ina ko ina gaida abokin gaba na inda ruwaiti in na gan shi me yasa yace kai azabun sharru annabi tayi ya ce gaisuwa na sai yana shi ba zai mun sharri ba yawan gaishe ina yawan gaida shi in yazo zai mun sharri sai tana ta ina ganin shi da girma ko ba haka bane walasta alam ban san min khillin ban san wani aboki yusa ya diku ni da zai gaskata ni ba cikin abin da nake fa kaifa aslamu min Allah da waje to ya zan yi kubuta daga abokanan gaba na saboda haka zaman lafiya da sallama me yanzu da yawa kun ga yaran yan wiwi kun ga su duk wanda kake ganin shi kana jan shi gefe in ka kira shi in dai kana musu magana ba ka kyaman su don kana so abu da su bari amma ka kalle su kawai da kai ka ga yin iska to suna fatan gobara ta shi gidanka na rantse da Allah wallahi sai ka zauna da su kaga ana ganin mu yan iska mu kuma fodan su kuma wallahi wani lokaci da nayi wani bincike ta hannun su ‘yan mata da matan auren kamar nasarawa a nan suke zuwa suke fasikanci na nan kuma can suke zuwa suke fasikanci a bakin su za ka sani ce wancan da wancan ce ‘yar iska ce a gagun da take zuwa ce a kowace shegiya wanda take zuwa daga can kuma nan ba a anguwan ba za ka taɓa sani har mata aure in kaga suna mata bakar magana to sun san kun take zuwa take fasikanci kuma ba a jikin su malam canjin anguwa ke to kai kuma ka kalle su da yanzu duk abin da ake yi suna sane da abin da ake maka amma Allah ba su fara ba sai sun bari ta rikici to kaga ashe maganan Ahmad bin Hanbali da Shafi'i haka ne kar ka ɗauki kowa ka yi mu'amala a tsakiya kar ka kalli laifin mutane kai baka kalli laifin ka ba in ka kalli laifin ka to in ka huta in ka gara mutane ka ce to kai ma kana da irin naka kaga ba ruwan ka daukan zafi sannan duk wanda ka gaba da shi ka ba shi girma kai wannan gaison komin sharrinsa zai dauke maka zai dauke maka sharrin saboda yawan gaisuwan ka da shi to to in ka ce waye mai gaskiyan waye aboki waye zai gaskata ka cikin aikin da kake yi in ba hakan ba haka Allah ke yi ya kuri sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa rasul aqli ba'da al-iman billahi asalin hankali ko kan hankali bayan iman a tawaddudu ila nasi ka nemi soyayyantuwar mutane eh haka ne wa kullu yam kace fal wajibu adam tashar yana da da mu tashi an insha Allah eh ko mu tashi ya kulu rasul aqli Allah ka taimake mu akwai abubuwa da yawa wanda mutum ya zai zauna lafiya in kuma mutum bai yi ba shikenan zai ta karawa kansa gudu da nauyi da bala'i Allah ya kiyaye Allah ya ba mu ilimi albarka ya kara mun san manzo Allah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الجدار الذي فلا تملأ العجل والأبد الزمن أو مكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في إليك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين